بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara muna cikin kitabul idaini littafin da ke magana akan hukuncin idoda guda biyu idin sallar azumi da kuma idin sallar layya to wannan sune idaini to abin da ya shafi waɗannan idoda guda biyu sune Imam Bukhari yake ta akada ma babo ba babo ba a karkashin wannan kitabu kitabul idaini don haka yanzu muna cikin babu fadlil amali fi ayyamit tashrik cikin shi muke cikin muka kwana babin fadalar yin aiki a cikin kwanukan tashriki in an tuna dai an ji maganganun malamai akan me ma'anar tashriki ayyamut tashriki su wane ne ayyamut tashriki wanda kwanuka ne ayyamut tashriki kuma menene dalilin ambaton su tashriqu aka ce farko dai fasarar farko wadda tafi karbuwa shine ayyamut tashriki kwanukan yanyanan nama kwanuka uku na bayan sallah babba wa'annan kwanukan ana kiran su kwanukan yanyanan nama domin a ran nan gidan kowa akwai naman sannan ɗanye ne ya yawaita ba za a iya cinye shi lokaci guda ba don haka kaga za a buƙaci a aji to in za a aji in za a yi mai irin ajiyar sauran kayayyaki zai rube to me za a yi mashi sai a baza shi a shanya shi da ka ko ina ka ji za ga an shashanya nama don kai ya lalace don an jima ko gobe ko jibi ko nan gaba a amfani da shi bai lalace ba to wannan shashanyawa da ake yi to sai aka ambaci kwanukan ayyamut tashrik kwanukan yanyanan nama ko kuma ayyamut tashrik kwanuka ne na wata ibada wadda ake yi amma sai rana ta hudu sai rana ta hudu daga shuruq ne shuruku shamsi bi ma'ana tulu'uha hudowa rana menene ba a yi sai rana ta hudo layya kwanukan nan guda uku na layya to ba a yi sai rana ta fito in rana ta fadi to sai a bari sai gobe in ta fito sannan sai a yi ita ma yau in ta fadi sai gobe sannan a yi kaga ibada wadda ake yi in rana ta hudu wasu ka ce tashrik ita sallar idin kenan idin kenan don akwai wata riwaya wadda ta tabbatar da idin shine tashriki don akwai riwaya cewa la juma'ata wala tashriqa illa fi misrin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wajibcin juma'a babu wajibcin idi tashriqu al-eid babu wajibcin idi sai ga binni misru illa fi misrin saboda haka dai an ji ayyamun tashriki da maganganun malamai a kai to falalayin aiki cikin waɗannan kwanukan wannan babin muke ciki an tuna akwai ta'liqat waɗanda duka Imam Bukhari ya fara da su duka mun gabatar da su don haka yanzu ci gaba za a yi bismillah حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم بن البديل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا, ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء حدثنا محمد بن أرأرة قال حدثنا شوبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء وأن الحديث محمد بن أرأر أيضا سد من إمام البخاري قال حدثنا شعبة يجي شعبة أيضا سد أن سليمان يا كربودغا سليمان شيكما واتن سليمان العامش كنا أم مسلم ya kako daga muslim waye muslim sai aka sani shi da laƙabin shi albaɗinu shi ne albaɗini an muslimin albaɗin albaɗin daga mushtaqqu min albaɗan baɗanu ciki wanda ke da halitta mana mai teɓa kamar yanzu in bawashi ya ce mutum mai teɓa mana mai ciki mai babban ciki haka to shine yana da babban ciki don haka ake ce shi albaɗin عن مسلم البطين حين مسلم بن أبي إمران الكوفي مسلم بن أبي إمران الكوفي عن سعيد بن جبير شيكم يا كربو سعيد بن جبير عن ابن عباس شيكم يا كربو عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا جد من الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال حقيقة ما صلى الله تعالى عليه وسلم ياج ما العمل ku ba ku fi ayyamin ashriku fi ayyamin afdala fi ayyamin mu kuma sai ce fi ayyamil ashri eh akwai sabanin riwaya ne babu wani aiki a cikin kwanuka goma na zulhijja kwanuka goma na zulhijja sune kwanuka goma fi mal'amalu fi ayyamil ashri aiki a cikin kwanuka goma bai zamo ba mana babu wani aiki a cikin kwanuka goma din nan na zulhijja waɗannan da Allah tabaraka wa ta'ala yake rantsuwa da su a cikin walfajr walfajri wa layalin ashr wa'annan yinnai goma ko darare goma na zulhijja amma a wata riwaya sai ce mal amalu fi ayyamin yace aiki a cikin kowane kwanuka bai zamo ba afdala min al'amali fi hadhi aka ce amalu nan abinda ake nufi dai kabbarbari zikiri shi ake nufi da amalu ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba yawan wasu ibadu ba domin akwai riwaya da tabbatar da annabi sallallahu ta'ala sallam ya nuna su kwanukan waɗannan na ayyamu tashriki kwanuka ne na ci da sha da ambaton Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayyamu aklin hunna ayyamu ko hiya ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah kwanuka ne na ci da sha da zikirin Allah kaga yanzu nan al'amalu zikrullah kenan ake nufi zikirin Allah domin ma ba a azumi cikin su ba a azumta su kaga don haka nan kaga amalu nan an san huskar shi zikirin Allah haka wasu malamai suka ce wasu suka ce dukkan dai aiki ya shiga a ciki mal amalu aiki bai zama ba a cikin waɗannan kwanuka afdal min al amal wato mafifici daga yin aiki fi hadhihi a cikin waɗannan kwanuka wato na tashriki ko a cikin kwana goma na zulhijjan to babu kamar kwana uku ɗin nan watan waɗannan na bayan sallah aiki a cikin waɗannan kwana goma koko in ka ɗauke shi fi ayyamin a cikin dukkan kwanuka gabaki ɗaya aiki na ibada bai zamo ba afdala mafifici daga yin aiki cikin waɗannan kwanuka kaga ma'ana waɗannan kwanukan aiki cikinsu ya fi mi ya fi fadala ya fi girma ya fi daraja ya fi lada a wajen Allah mal amalu fi fi ayyamil ashri ko fi ayyamin afdala don cewa fi ayyamin in aka diba a wajen masu asrarun arabiya idan waton na kira ta zo a siyakin nafayi to tufidul umuma haka suke cewa in na kira ta zo a siyaƙin nafayi to tana karantar da umumi kaga an ce ma mal amalu fi ayyamin ayyamin din nan ai kaga na kira to amma nafi ya gabace shi mal amalu fi ayyamin to cikin dukkan yayi umumi duk kwanuka gabaki daya ibada bata kai ibada a cikin waɗannan ayyamu tashriki ba waɗanda shi Imam Bukhari abin da ya fahimta da hazihi ayyamu tashriki don haka ma yayi gini akan ya kawo wannan a ƙarƙashin tarjamar wa babu fadlil amali fi ayyamu tashriki babu fadlil amali fi ayyamu tashriki na'am qalu qalu sai sahabbai suka ce walal jihad ya rasulullah har jihadi bai kai ba yin ibada ko aiki a cikin waɗannan kwanuka uku ko jihadi bai kai ladar yin aiki a cikin waɗannan kwanuka guda uku ba ko waɗannan kwanuka na mutu shiriki domin su sahabbai sun san matsayin jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu jihadi shine mafifici ko na daga cikin mafifita domin hadisin bukhari da muslim cewa sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu ya rasulullah ya rasulullah cikin ayyuka wane yafi lada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imanun billahi qila thumma madha to bayan imanun billahi sai me sai ce al jihadu fi sabilillah kaji nabi sai suka ce thumma madha sai ce hajjun mabrurun to waɗannan ya ce na farko dai imanin billahi mutum imani da Allah ba abin da ya kai shi na biyu jihadi na uku hajjun mabroro to suna da wannan masaniya to don haka suka ce walal jihad ya rasulullah hajj jihadi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walal jihad ko jihadi ko jihadi kaga nan zai ƙara fito mana da ƙarara aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi da mal amalu zikrullah ambaton Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi domin kuma hadisin tirmizi hadisin tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi bi bi bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم فتضربوا أعناقهم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وبخير أعمالكم bana ba ku labarin abin da ya tafi cikin ayyukan ku duka wa arfa'iha bi darajatikum wa'inda suka fi saurin su daga darajar ku sannan kuma wa aka inda malikikum suka fi tsarki wajen ubangiji ya fi ku yi ba da dinari da azurfa wa khairu lakum min da'i dhahabi wal fidda wa an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum fayadribu anaqakum ya fi ku yi ba da sadaqar dinari da azurfa ya fi ku tafi yaƙi ku kashe a kashe ku sabai suka ce menene wannan mai wannan falala da daraja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zikrullahi azza wa jalla zikirin Allah mai girma da buwaya kaga wannan sai ya karanta sai ya fassara mal amalu dincan mal amalu dincan abinda ake nufi da zikiri ake nufi ya ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ayyamu tashriki ai kwanuka ne kawai na ci da sha da ambaton Allah kwanuka na ci da sha da ambaton Allah to saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walal jihadu ko jihadi to amma jihadin sai manzo Allah ke faɗi maratib din shi darajojin jihadi sai ya ce illa rajulun sai istisna'i sai fa mutumin da mai jihadin da kharaja yuqadiru bi nafsihi wa malihi wanda ya gaba da gaba da rayuwar shi ya kutsa rayuwarsa cikin hadari shine yukhadiru ya kutsa rayuwarsa cikin hadari yayi gaba da gaba da hadari shine yaki dan ba abin da yake hadarin yaki bi nafsihi wa mali da rayuwarsa ya gitta ta ga mutuwa wa malihi ya kuma ba da dukiyarsa a cikin tabbatar da jihadi to sai fashi kuma ya zan falam yarji bi shay'in bai dawo da komai ba aka ce falam yarji bi shay'in ya dawo amma duke ta halaka falam yarji bi shay'in bai dawo ba ma kwata kwata balle ai magana duke shi kaga shine wanda ya shahada ya ba da rayuwar shi ga baki ɗaya ya shahada to ko a cikin masu jihadi a alal maratib na jihadi shine wanda ya ba da rayuwar shi ga baki ɗaya ya yi shahada to shi ya fi zama akan daraja ta koli ta jihadi to sai annabi sallallahu alaihi ce sai fa shi wannan illa rajulun sai fa wanda to shi kan wannan shi kadai ne ba a fi ba amma dan dai a tafi yakin ba shahada aka samu ba to bai kai zikiri ba a cikin ayyamu tashriki bai kai zikiri ba a cikin ayyamu tashriki na falam yarji bi shay'in din nan aka ce bai damu da komai ba bai dawo da rayuwa ba bai dawo da malu ba tunda baya ce illa rajulun kharaja yuqadiru bi nafsihi wa malihi to nan gurin kaga nafsuhu wa maluhu din shine aka ce shine ake nuna da shay'in bai dawo da komai ba domin na kira kamar wancan karatu na ɗazu in ta taho masbuqatan bi nafi ko kuma fi siyaqin nafi ta zo a siyaqin nafi to tufidu al-umuma tana karantar da umumi gaba ke da tana karantar da umumi gaba ke da falan yarji bi shay'in bi dadu komai ba ko rayuwar ko dukiyar
باب التكبير أيام منا وإذا غدا إلى عرفة kaga nan abin da yake karantar da mu daga cikin hadisi abin da wannan hadisi ke karantarwa yana karantar da darajoji maratib na jihadi jihadi hawa hawa ne wanda ya tafi ya samo ganima ko wanda ya tafi bai ɗai da wanda ya tafi ya halakar da tashi dukiya bai dawo da komi ba wancan da ya halakar tashi dukiya ya dawo bai dawo da komi ba ya fi lada haka wanda ya tafi rayuwar ta ƙare ba dukiya ba rayuwa can shi kuma ya fi lada bisa ga wanda ya dawo amma ba dukiya to kaga duka yana karantar da maratibu na jihadi amma martaba koli shine wanda ya tafiyar da rayuwar shi ma'ana wanda ya ba da rayuwar shi cikin tabbatar da addinin Allah sannan kuma kaga kenan cewa yin zikiri a cikin kwanuka na ayyamut tashriki babu ibada wadda ta kai shi kaji kenan yana karantar da Allah tabaraka wa ta'ala fifita wasu zamunna akan wasu zamunna ya fifita wasu wurare akan wasu wurare ya fifita wasu zamunna akan wasu zamunna tunda duk ɗaya ne duk kwanuka ɗaya ne amma kuma yanzu inna ayyamu tashriqi suna da wata fadala yin ibada a cikin su tana da fifiko kaga mu ga lailatul qadr ita ma khairu min alf sharin duk dare ce amma yau Allah fifita ta da zama mafificiya ibada a ciki ta fi ibada wata dubu wanda babu lailatul qadr a ciki don haka kuma haka Allah ya fifita wurare ya fifita wasu wurare ya fifita makka ya fifita madina ya fifita baitul maqdis ya fifita wurare ya fifita masallatai ya fifita dai wurare wasu akan wasu wasu akan wasu wasu akan wasu zamunna ma wasu akan wasu wasu akan wasu haka nan ma jikkuna mutane wasu Allah ya fifita wasu akan wasu za ka fi gaji bi afdali ardin halla afdalu mursalin bi afdali yawmin fastabana kamalu kaga duk kowanne akwai ciki bi afdali ardin halla afdalu mursalin amma fifice kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka haka shi yace radiyallahu anhu kuma bi afdali yawmin halla afdalu mursalin bi afdali yawmin fastabana kamalu amma fificin yini eh to kaga akwai fifiko tsakanin lokaci akan lokaci da wuri akan wuri babu takbiri ayyama minan wannan babu yana magana akan hukuncin kabbar bari kwanukan mina wa idza gaza ila ila arfata da kuma idan mutum ya ji jini zuwa arfa hukuncin kabbar barin da ake zikirin da ake yi in za arfa zikirin da ake in za arfa da kuma zikirin da ake yi watan kwanukan mina kaga can mun mutu daga cikin bayanona cewa ayyamu aklin ne wa shurbin wa zikirillah su kwanukan ayyamu tashriqi da ayyamu minan ko ayyamu takbiri duk ana kiransu ya danganta da inda yake ayyamu tashrik ana kiransu kwanukan yanyanan nama duk ma inda mutum yake ko a hajji ko ba a hajji ba amma in kaji ayyamu minan kwanukan zaman mina to na masu mahajjata kenan kuma su ne ayyamu takbiri kwanukan kabbar bari domin a ciki ake kabbar bari ko kana hajji ko baka hajji za ka yi kabbara bayan kowace sallar farilla daga azuhur ta yawman nahri hayya zuwa asubahi ta rana ta hudu wannan shine yake a malikiya tare da akwai maganganu da yawa wasu daga azahar ne zuwa wata azahar eh daga azahar zuwa azahar ne amma mu dai a malikiya daga asubahi daga azahar ta ranar sallah babba hayya zuwa asuba ta yini na hudu to kaga don haka ake kiran su ayyamu takbir kwanukan kan barbare da kuma in an jijjihi zuwa arfa ko kuma in an fita zuwa arfa gada wa iza gada gada in an tuna can a kitabul azani ne babu fadli man gada ilal masjidi wa man raha mun yi shi aiko an ji bayani akan gada da raha an ce gada yayi sammako ya tafi da sassafe waraha ya yammace ko kuma gada ya fita waraha ya komo gada ya fita waraha ya komo tagdu khimasan wa taruhu bitana eh tagdu khimasan wa taruhu bitana bima'ana takhruju khimasan wa taruhu wa tarji'u bitana to da haka nan irin shi ne wannan fita zuwa arfa ko kuma sammako zuwa arfa duk wanda ka fassara ya daidai to
وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبة بمنى فيطمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وأن الحديث وأن أثري na Umar ibn al-Khattabi wa kana Umar sai Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaka ya kawo ta alikin shi ce sidna Umar ibn al-Khattabi ya zamo yukabbiru fi qubbatihi yana kabbara fi qubbatihi a cikin qubbar shi biminan amina tantin shi amina sidna Umar yana kwala kabbara fa yasma'uhu ahadul masjidi ahadul masjidi mutanen masallaci za su ci kabar sayyidina Umar ibn Khattab kaga kenan yana yi da daga sauti fa yukabbiruna kuma sai su amsa sai su rika kabbara sayyidina Umar na kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd to in ya kwala wannan kabbara mutanen masallaci za su ji shi bai na cikin tantin shi zai yi kabarin nan amma za su ji wai kabiru ahlul aswaqi har waɗanda ke kasuwanni sai sun ji su kuma gunzar kabbaran waɗanda suke masallaci da kuma kabbaran sayyidina umar ibn khattab hatta tartajja minan takbira hammina ta girgiza da kabbarbari da zikiri hannu na ta girgiza da kabbarbari da zikiri babu abin da kake ji yana tashi sai kabbarbari sai zikiri don haka kaga a nan aka samu hukunci na rafu sauti bi zikiri malaman da suka ce rafu sauti bi zikiri mashru'i ne daga ciki akwai waɗannan watan dalilai daga ciki akwai waɗannan dalilai rafu sauti bi zikiri wannan asari na sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hatta tartaji min had min tarawra takbiran saboda takbiri kabbarbari to wa kana ibn umara yukabbiru bi min tilka al-ayyam wa khalfa as-salawati wa ala firashihi wa fi bustanihi wa majlisihi wa musha'a tilka al-ayyam jami'a wa kanat maymunatu tashju yawm an-nahr وكل النساء يكبرن خلف أبا بن عثمان وأمر بن عبد العزيز ليالي التشريع مع الرجال في المسجد
وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وف- وفي فسطاطه ومجلسه ومشاه تلك الأيام جميعا وكان ابن عمر عبد الله بن عمر يا زمو wannan in an tuna wancan da muka wuto ta'liqin kamar da aka saba ba a wuce wani ta'liqi sai an faɗi watan waslin shi shi imam bukhari ya waslin abin shi inda aka wuto ko zai waslin shi nan gaba ko ko wani littafi mutabari ya waslin sa na'am don haka wannan sa'id ibn mansur a riwaya ubayd ibn umair ya yi waslin wannan riwaya ta sayyidina umar ibn khattab cewa yana kabbar bari a kubbarsa amina watan mina ta dauka da gunza na kabbar bari na zikiri din a ayyamu takbiri ko ayyamu mina eh sayyid ibn mansur ya wasu nisa wa kana ibn umar yukabbiru haka na ma abdullahi ibn umar ya zamo yana kabbara bi minan kaga ya kawo akarin uban kuma yanzu ya kawo na dan ibn umar shi kuma abdullahi ibn umar ya zamo yukabbiru bi minan yana kabbar bari bi minan amina tilkal ayyama tilkal ayyami ko ayyama ayyama ba wa'incan kwanuka wa khalfas salawati bayan dukkan salloli bayan dukkan salloli anan cewa bayan dukkan salloli wasu suka ce a sallolin farilla ne ta ka su imam malik abinda suka fahimta bayan as-salawatul mafruḍa bayan sallolin farilla banda na filfili bayan saboda an ce khalfas salawati bayan salloli to sallolin kowanne ko na farilla ko ko na nafila sai suka fahimci bayan sallolin farilla wasu kuma suka fahimci a duka ko nafila ka kare za ka yi wannan kabarbare ko farilla aka kare za a yi wannan kabarbare domin ga ka'ida ta malaman arabiya idan watan ah, jam'i ya zo da alif da lam shi ma yufidul yufidul umuma yufidul umuma eh kaga kaman can da aka yi magana akan ah, wal mala'ikatu tusalli wal mala'ikatu tusalli kaga mala'ikatu jam'i ne an arrafa shi arrafa jam'i yana karantar da umumi wal mala'ikatu tusalli da aka ce hafaza mala'iku matsaran mutum da mala'iku ko inda ma mala'ikun gaba ke da tusalli alai suna addu'a ga wanda ya zanna yana jiran wata sallah to irin shi ne nan wa khalfas salawati bayan dukkan salloli kaga zai za- zai dauka sallar farilla da nafila saboda ne saboda arrafa wannan watan jam'i wa ala firashihi abdullahi ibn umar yana ambaton Allah mana yana kabbar bari ala firashi ko kunce yake akan shimfiɗa shi yana kabbar bari wa fi fustatihi haka ma yana a cikin tantin shi fustat an ce tanti babba hema babba ita ce fusta wa majlisihi inda yake zaune ba tahiya yake ba yana kan barbare wa mamshahu haka ma a matafiyar shi wurin da yake taka yana tafiya yana kan barbare mamshahu wurin tafiyar shi makanu mashihi kenan kaga ya zama zarafi ne eh, zarafi ne zarfu makani ne wasu kuma suka ce kuma za a iya fahimci shi masdari ne mimi wa mamshahu ay wa mashihu kenan Mas- ya zama masdari mimi kenan yana tafiya yana kabbarbari yana zaune yana kabbarbari tilkal ayyama jami'a dukkan waɗannan kwanukan gabaki ɗaya ayyamu tashriki kwanuka ne na zikirin Allah eh haka shine tafarki na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu don Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fi ayyami ma'dudatin فاذكروا الله في أيام كوي ذكر الله ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام أكل وشرب وذكر الله لما كانوا كانوا نفر جيكي تو أشي أشياء ده كما كأي أزمي saboda kwanuka ne na farin ciki na murna eh wanda za a yi nishadi eh ai bukukuwa wanda za su faranta rai mun muto irin bukukuwan da ake yi eh a gaban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai hana ba har ma ummul mu'minin Aisha tana son ta ga irin nau'in bukukuwan na sallah yake kuma mara mata baya yana daga ta ta hango irin bukukuwan mutanen Habasha to
kanin maimuna wa kana maimun wannan shi ma ah, abin nan din nan wannan ta'liqi wa salahu ibn al-munzir ibn al-munzir ya yi wasu sama ana ya kawo shi tare da isnadin shi wal fakihi da imam al-fakihi mai akhbar makka al-imam al-fakihi mai akhbar makka Mm, tarihin makka daban akhbaru makka daban tarihin makka shine na uzruki al-imam al-azruki shi kuma akhbaru makka na al- al-imam al-faqi to ya kawo shi Mm. to shine eh wasu ne sa wa kana min tukabbiru yawm an-nahri umm al-mu'minin maymuna radiyallahu ta'ala anha ita ce maymuna bint al-harith al-hilaliyyah al hilaliyya mata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya aure ta hijira da shekara shida ya aure ummul mu'minin maimuna hijira da shekara shida ta yi wafati a wurin da ake ce masa sarika eh sarika wuri ne nan inda annabi sallallahu alaihi ya tare da ita akan hanya ne to wani zango to nan kuma Allah ya kaddara wafatinta da lokacin ta yi umar duniya maimuna hijira na da shekara hamsin da ɗaya ta yi wa fati abdullahi bin abbas radiyallahu anhu shi ya mata sallah Mm, shi ya mata sallah hijira da shekara hamsin da ɗaya ta yi wa fati kaga hijira na da shekara shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta daidai inda ya yi bilali da ita ya tare da ita a nan ne kuma kan hanyar ta tafiya kuma na Allah ya karbe ta asirin rabbi Allah ta'ala anha amin wannan ah, hadisi na ummu da maimuna cewa ta zo tana kabbara yawmun nahri ranar sallah eh fi yawmun nahri in an tuna ai bayanin me dalilin ake ce nahru yawmun nahr ranar suka aka ce soke taguwa kasar rakumi kadai ake sokewa amma shanu tumaki awaki duk yanka su ake to amma sai aka ba ranar yawman nahri ranar suka tare da duk dabbobin da ake yi na layya na hadaya na fidiya na mine na mine ne ba dukkan su sokewa ake ba ɗaya ne kadai ake sokewa a cikin sunfofin nan guda hudu sunfofin nan guda hudu ɗaya ne kadai ake sokewa amma sai aka yi jingina gare shi sai aka ce abin da yasa nahru da zabbu dukkansu sun yi musharaka a cikin kwararar da jini ko yanka wanda aka yi sai a ce an harar dama an harar dama ya zubar da jini ya kwararar da jini ko soke wanda aka yi an harar dama ya ya ya kwararar da jini amma shi ko zabu shi zabu bai daukar nahru amma nahru zai dauki zabu وكل النساء يكبرن قد فأبان بن عثمان وعمر بن عبد الأمين لا يجري مع الرجال في المسجد هكذا ما wannan shi ma yake cewa kunnan nisa imam bukhari ce mata sun zamo yukabbir da suna yin kabbar bari khalfa abana bin usmana bayan sayyidina abana dan sayyidina usman dan affana dan sayyidina usman ne yana daga cikin manya-manyan faƙihan madina mustahidi ya yi wafafi shi a barin usman a madina hijira tana da shekara ɗari da biyar a barin usman hijira tana da shekara ɗari da biyar a lokacin umarun abdulaziz shi ne sarki musulmi lokacin umarun abdulaziz shi ne sarki musulmi a lokacin abanin usman ya yi wafafi وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريك بايت ما كان كبر بني بايت أبا بن عثمان da Umar ibn Abdul Aziz dararen tashriki yanyanan na ayyamul tashrik kaga har mata ba a basu ba cikin wannan zikiri har mata ba a basu ba cikin wannan zikiri kuma inda ba su dauka sautin ba za a ji ba in ba za su dauka sautin ba ba za a ji ba eh amma tun da kaji an ba da labari an karar to sun daga sautin ne har an ji na kabarbare su kuma ma'ar rijali fil masjid tare da matan a cikin masallaci da haka kaga ba a hana mace ta zo masallaci ba in dai akwai sharuɗa da matakai da za a ɗauka kuma ba hana ta sai zikiri ba tare da masu zikiri iyaka sai su ware yadda wurin sallah ba cakuɗa suke ba baya suke komawa mun karanto shi can baya sahun mata halfa sufufin rijali bayan sahun maza haka yake to haka ko a wajen zikirin sai su koma can baya in ana zikirin in na yi gabaki ɗaya ne su ma suna yi ana yi tare da su mazan na yi matan na yi tare da su don gashi ya ce wa kullum nisa mata sun zamo suna kabbar bari bayan abadan usman da umar abdul aziz dararen tashriki dararen tashriki shine yana namu ma'ar rijal sautin suna dagawa tare da sautin mazajen fil masjid a cikin masallaci daya shine masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam madina